الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafi mai suna muktasar sayil bukhari wadda aka fi sanarsa da suna attajiri da tsare li a hadis jami'i sai a wannan masallaci mai albarka kofar gidan mai gina sarkin da na farko a za mu tashi sabon babi shine babun mallam yara wudu'a illa min al-makarjin bawon da yake magana a kan wanda yake ganin cewa alwala ba ta zama wajibi sai dai idan ɗaya daga cikin idan wani abu ya fita a ɗaya daga cikin mafita guda biyun nan bayan da za a yi alwala ta zama wajibi sai in wani abu ya fita ko ta duburar mutum ko ta gabansa in ba wannan bane kenan babu abin da yake karya alwala shine abin da yake nufi akwai malamin da suke ganin hakan nan alwala ba za ta karye ba sai in wani abu ya fita ko ta duburar mutum ko kuma ta gaban sa mun gane wannan akwai kuma wanda suke ganin a'a abin bai tsaya wato kenan bai tsaya a nan gurin ba wannan kuma bambancin fahimta ya taso tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wanda suka zo bayan su wasu suna ganin cewa iyaka abin da ke fita a cikin duburan mutum wata baya ta zakarinsa shine kada yake kaurewa alwala amma an ba wannan ba babu abin da yake kaurewa alwala daga cikin wanda suke ganin wani akwai adawa bin abi rahim yana ganin cewa idan mutum wani abu kamar haka ya faru da shi sai yake ganin cewa wato kenan babu alwala a gare shi wai misali shine akwai wanda suke ganin cewa kuma kome ya fita a cikin wannan gudun sai ya bada alwala sai ya sa alwala magana da ke magana a kan shi a da'o abin da ke gani shine cewa iyaka abin da fitar da wannan gudun shi yake sa alwala ta zama wajibi don haka idan mutum tsakuwa ta fita ta duburansa ko tsutsa irin cucakan nan yana zane sai cucaka ta fito to alwalarsa ta warware ko kuma ta zakarinsa tsutsa ta fito ko kuma wani tsakuwa ko ma menene in ya fito ta gudun to alwalarsa ta warware saboda su suna ganin cewa ta nan ne kadai wato kenan alwala take warwarewa mun gane wannan da haka duk wanda haka ta faru da shi duk da waɗanda suke ganin cewa a'a ba iyaka abin da ya fita daga nan bane yake warware alwala su ga suna da sassauci cikin abin da yake fita wato kenan kamar nadir kamar jabir bin abdullahi allah madaukakin sarki ya dace kamar imam malik da hamad bin abi sulaiman suna ganin cewa a'a idan abu nadir ne ba zai warwarewa alwala ba mun gane abin da aka fi saba sani shine duburar mutum iskar futu da ba haya su suke fita don haka a kansu ake magana amma tsakuwa ta fito ko tsutsar cucaka ko wani abu makamantan wannan ba zai yi abin nan ba wanda shi da kuma abin da mafiya daga cikin malaman mazhaban maliki suka tafi daga suke cewa wadudu wal hasatu wal basuru la shafi hizahu wal mashhur da du tsutsa da tsakuwa da basir in ya fito wani mai tsuran nan yakan fito wani sai an mai da shi duk lokacin da suka fito suka ce babu wani matsala akan wannan wannan shine magana wadda take mashahuriya jabir bin abdullahi yake cewa idan mutum ya kyalkyala dariya ko a sallah to yin sallan zai sake ba sai ya sake alwala ba duk da wasu suna ganin cewa a za a iya sake alwalar ma wallahu ta'ala a'lam hasan al-basri yana cewa ina gaza min samarihi wa azfarihi أو خلأ كفيه ولا وضوء عليه idan mutum ya alwala sai ya askin talkwabo zai sake alwala ta ce a ba zai sake alwala ba babu wani alwala a gare shi ko mutum ya alwala sai yanke farce babu alwala a gare shi ba wani alwala a gare shi ko kuma mutum ya yi alwala ya shafi kofi sai ya tobe kofin babu alwala a gare shi a bisa fahimtar wa'annan malaman saboda ai wannan duka babu abin da ya fito ta duburansa wato kenan ko kuma ta gabansa abu hurairah yana cewa la wudu'a illa min hadasin in dai ba hadasi ne faruwa ba fusalan alwala babu abin da zai warwarewa alwala sannan an yi ruwa daga jabir bin abdullahi yake cewa a lokacin da aka je yakin gazotu zatin riƙa ai wani mutum yana gadin musulmi wani arne yana sallah da daddare a jeji kenan sukan kwanta su yi bacci sai su bar mutum ɗaya ko biyu suna gadin su ko to yana cikin sallah sai wani arne ya can gefe ya auna shi da kifiya sai ya harbo kaf sai ya harbe shi don haka jini yana ta fita a jikinsa haka ya ya karasa wannan sallar ya yi sallama sannan ya tashi yan uwansa sannan aka zo aka cece shi a cikin wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna wannan sallan ta ɓaci ba duk da cewa jini yana ta fita a jikinsa kenan masu wancan fahimtar cewa babu abin da yake warware alala sai abin da ya fito ta gaban mutum ko ta duburansa kenan wannan magana za ta karfafe ta sau da kaga ai jini ya fito a jikinsa nan ba ce ya sake sallah ba ko kuma ce alwazinsa wato kenan ta ɓaci hassan albasar yake cewa ma zalar musulmuna yusallu na fi jarahati musulmi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin sahabbai ba su gushe ba suna sallah a cikin raununukansu idan mutum musulmi yana da rauni a jikinsa jini yana fita a cikin raunin wani lokaci ko wani ruwa yana fita ko kuma in maruru ne ɗiwa tana fita a jiki da sauransu to duka waɗannan baya hana su sallah da wannan raunin suke ɗaurewa su yi sallah wannan abin da yake fitowa kuma baya warware musu wato kenan alwala Dawus bin Kaisan da Muhammad bin Ali da Ada da malamai Hijaz suke cewa laysa fi dami wudu'in duk lokacin da jini ya fita jikin mutum babu wata alwala da ta zama wajibi a kansa saboda ba ya fito ta dubura ne wadda kinan ko ta gaban gaban mutum ba ko ta gaban mutum ba don haka babu wani alwala a abin nan sannan abdullahi dan umar ya tatse maruru da ya fito a jikinsa kuma jini ya fita kuma bai sake alwala ba bai sake alwala ba bai sake alwala ba kuma ya taɓa yin kaki kakin kuma jini ya fito kuma yana cikin sallah kuma duk wannan bai sa wato kenan ya sake alwala ba Abdullahi dan Umar da Hassan suna da cikin mutanen da suke ga in an yi wa mutum jarfa ko kafo wato kenan babu alwala a gare shi duka wayannan fahimta ne na bangare daya na wayanda suke ganin cewa in abu ba ya fito ta cikin nan ba to ba zai sake mutum ya sake alwala ba to ya za a yi da bacci wasu malamai suna ganin bacci yana tsarare alwala bacci yana barwarewa alwala musamman idan yayi nauyi yana barwarewa alwala a gurin wasu daga cikin malamai suna ganin cewa babu shi yasa kwanakin ba muka magana cewa akwai bambancin fahimta to wanda suke ganin cewa yana barwarewa alwala ma aka ce li'annahu mazinatun likurjirri saboda ai bacci wuri ne wanda yake iya bada dama iskar hutu ta fita hadisin da yake cewa idan mutum yayi bacci ko al'ainu wika'u sahi fa'iza na matil ainan istadlaka loka ido shine igiyar da ake ɗaure bakin jaka in mutum idan sa biyu ya ɗaure bakin jakarsa in ya ga dama ya since in ya ga dama ba ta ɗaure amma in ido ya yi bacci to jakar sai ta since da haka iska za ta iya fita akan wannan suka gina cewa bacci zai warwarewa alaula to taba jikin mace fa ai shi ma yana daga cikin abubuwan da wasu malamai suke gani yana warwarewa alaula suka ce eh shi ma mazinna ne likurujil mazi ko ko mutum ya taba zakarinsa ko ya taba mace guri ne wanda yake zai iya dalilin fitar mazi da aka shi sa sai suke cewa abubuwan da suke warware alwala akwai ahadasun akwai asbabul ahadasi akwai kari akwai kuma sababin karin bacci yana sababin fitar kari taba jikin mace yana sababin fitar kari saraka hadasi yana karyawa a sababin hadasin yana karyawa a daidai lokacin da wasu suka takaita shi a hadasin kawai kuma sai hadasin kuma suka tsananta har da a ce wani abu zai fita kamar tsutsa ko tsakuwa ko wani farkwata ko wani irin irin abin da ke taruwa a buladan mutum din nan ya zama kamar dutse dutse sai ya fito to in ya fito duk yana warwarewa alwala wasu kace a babu musamman imam mali yace baya warwarewa illa idza kana mutalawwihan sai dai idan ya cuɗanya da fitsarin ko ya cuɗanya da bahar haka ya fito da shi to sai ya zama fitowan bahar da ya fito tare da shi din sai ne zai warware alwala ba fitar wannan ba wallahu ta'ala a'lam saboda wannan babi abin da ke karantar da mu kenan malamai suna da fahimtu daban-daban akwai waɗanda suke ganin cewa ba abin da ke rawar alwala sai dai abin da ya fito da ɗaya daga cikin mafita guda biyu hadisin mu na farko an karbo daga Abu Huraira Allah ya dade shi ke cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yazalu al-abdu fi fi salatin ma dama al-masjidu haka ne ma dama fil masjid kai ko ma dama fil masjid yantaziru salata ma lam yuhdith ɗayanku ko kuma bawan Allah bai gushe ba yana cikin sallah ma dama yana nan a cikin masallaci yana jiran sallah idan mutum yana cikin masallaci yana jiran lokacin sallah ya yi sallah sallan ne ta sa yake zana cikin masallaci to Allah da rubuta masa yana ta sallah yana ta sallah yana ta sallah yana ta sallah malam yuhdith in dai bai fitar da hadasi ba bai fitar da hadasi ba kenan bai fitsari ba bai fitar da iskar hutu ba a wani riwaya aka tambayi abu huraira ya ce iskar hutu ita ake nufi da nan tunda ita ce mazanna da za ta iya karya alaular mutum da gaggawa a lokacin da yake zanna a cikin masallaci wallahu ta'ala ala ta haka wanda sai ya karfafi wancan magana cewa abin da ya fito a matsayin hadasi shine abin da kawai yake warwarewa alwala na hadisi na biyu an zaid bin khalidin رضي الله عنه قال سألت عثمان بن عفان قلت أرأيت إذا جامع فلم يم يتنبأ أبو هريرة me kake ganin hukunci idan mutum ya tara da matarsa amma har ya gama bai fitar da mani ba Usman ya tambaya ko Sayyidina Usman sorry ya tambayi Sayyidina Usman ko yace sa'altu Uthmana haka ne na tambayi Usmana dan Affan sayyidina usman idan mutum ya tara da iyalinsa amma bai fitar da falam yumni bai fitar da mani ba menene a kansa qala usmanu sai sayyidina usman ya ce ya tawadda'u kama ya tawadda ali salati sai je tsarki ya alwala kawai shikenan kai da yake alwala ta sallah kenan babu janaba a kansa ko saboda me mani bai fita ba wa yasul zakarahu amma ya je tsarki ya je ya tsarki in ya tsarki shi kenan sai ya zo ya alwararsa kamar abin nan ƙala usmanu sayidina usman ya ce a mai tambaya sami tuhumi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sa'altu an zalika aliyan na eh sami tuhumi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magana ba da kana yayi wannan maganan ba a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam naji wannan magana ta gama anan shi mai riwaya sai yake cewa fasa'altu an dalika aliyan sai na bar usmanu sai na je na tambayi sayyidina ali menene hukuncin mutumin da tara da iyalinsa ba bai fitar da mani ba haka ne wa zubair bayan na tambaya sayyidina ali na je na tambayi zubairu bin awwam ai shi mana daga cikin manyan sahabbai ko wa talha sai na je tambayi talha bin ubaidullah shi ma akan wannan wa ubay bin ka'ab na tambayi ubayyu bin ka'abi babban alarama kenan ko duka fa amaru ni bi zalika sai suka umurce ni da yin haka in na je ne tsarki sai ne alwala kawai sai na tafi wato kenan ne sallah kina a wannan ruwayan janaba bata hawo mutum ba ko yawa amma a gaba imam al-bukhari zai kawo magana cewa wannan hadisi wato kenan mansuki ne akwai wanda ya soke shi don haka kamar hadisin da muka karanta a baya a cikin shi ne muka karanta yake cewa idza jalasa bayna shi'abiha al-arba'i wa jahadaha fami falihi al-wudu idan mutum ya tsuguna tsakanin fukafukanta guda hudu ya wahal da ita wato wanka ya kama shi kaga kenan anan bai fita bai nuna cewa sai mani ya fita ba mun gane wannan yawa to amma dai duk da cewa hadisin mansuki ne bangaren sa ne abin da yake nuna cewa wanka bai zama wajibi ba shine mai zama mansuki da wani hadisin da muka karanta ko kuma hadisai makamantansa amma maganin alwala da tsarki za tana nan ya ce masa ya je wanke zakarinsa ma'ana ya je ya tsarki saboda me wannan din mazinna ne na fitar mazi ya zama daga cikin asbabu kenan ko asbabul hadafi zai yiwa ko da muni bai fita ba kuma zai yiwa ce mazi bai fita ba shi yasa aka bar hadisin yana nan wato kina akan hukuncin sa na bangare daya amma bangare daya mansuki ne wallahu a'lam حديث رقب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wasika zuwa gurin wani mutum da cikin mutanen Madina yace aje a kira min wani faja'a sai mutumin ya zo wa ra'asuhu yaqtur kansa ruwa yana diga ya dabo da gaggawa ya zo shi kansa jilib da ruwa fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la'alla na ajal naka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mun gaggauta fito da kai eh lokacin fitanka bai yi ba kai hakuri qala na'am sai ce wallahi haka ne ko ya rasulullah kenan kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane yalayin da yake lokacin da dan sako ya je shi yana tare da iyalinsa kuma ya zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam da janaba bai yi ba ta haka buja buja buja ya je ya wanka yana wanka yana rimka ya saka kawai ya gaba ai dai ya tsarkaka ko fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne sasa sai ce masa idza ujilta aw kuhitta fa alayka alwudu idan aka zaburo ka haka da gaggawa to kai alwala man ko sai ka fito aw kuhitta ko kuma ka samu fari ya zama ka je ka biya bukatanka sannan ko babu ruwan wanka sai kai alwala suka zanna a cikin wannan yanayi har Allah madaukakin sarki ya kawo maka wato kinan ruwa da za ka yi alwala ka yi sallar shi in ko babu haka shike ta suka yi taimama mun gane wannan yawwa babu rajuli haka ne yudhi sahibahu babu da yake magana cewa ya halatta wani mutum ya yi ma wani alwala kana zanna maka alwala ko saboda mulki yauwa kana zanna bakin ka raga fadawa suna wanke nan su wanke nan su wanke nan su wanke ya halatta ko kuma saboda rashin lafiya bayan da ka ya kana zanne jinin alwalar sai dai ai maka eh ya halatta ko kuma wani laruri dai na rayuwa wanda ka iya sa wani ya intervene a cikin harkar alwalar wani haka ya halatta hadisi na farko daga mugira bin shu'uba radiyallahu anhu annahu kana ma rasul sallallahu alaihi wasallam fi safarin yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya sun yi tafiya kenan ba a gari yake ba ko ba a gida yake ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam zahaba li hajatin lahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan kewaya saboda wata bukatarsa wa anna mugirata ja'ala ya subul ma alaihi bayan ya je ya dawo zai yi alwala ya zauna mugira ya tsaya a gabansa da buta yana zuba masa ruwa annabi sallallahu alaihi wasallama oho ya tawadda shi kuma yana alwala yana zuba masa ruwa yana alwala yana zuba masa ruwa yana alwala baka salawa ja huwa ya dai annabi sallallahu alaihi wanke fiskansa ya wanke hannayensa wa masahabi ra'asi ya shafi kansa wa masaha alal kufain ya shafi kofinsa da yake yanzu a cikin tafiya ake mu gane wannan kenan ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ko tun daga mujiyar bin shu'ba yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaga katkin babu qira'atul qur'ani ba'da al hadathi wa ghairihi na'am sai wani matsala da an kama na wasu mata da suke fada akan alwala miji wannan kwanan ne wannan taro suna maka alwala to alwala a wajen su shi ne muhalli shayi ya halarci alwala a wajen su ne nan
tana zuba masa ruwan yana wankewa
alwala dai take masa amma kan da masu da faɗa kawai ba kwanan su wani wannan taro tana da kaga in mace za ta yi alwala a mini da hukuncin su shafa shafin nan dubu ko
kamar baka ji abin da muka karanta a baya bayyana babin da muka karanta na farko ya ce babin wanda a fahimtansa babu abin da yake karya alwala sai abin ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu da ya fito sai abu da ya fito daga cikin ɗaya daga cikin mafita guda biyu shafa baya ciki illa iyaka sai dai shi mazinna ne na fitar mazi shi ne na mamunki saboda haka idan an kiyaye ba zai fita ba la'alla in mu dauki mazhaban wa'ancan malaman shike ta sannan in ya kasance kuma zai iya mallakan irbinsa ba zai fita ba to hakan da ba zai fita ba kenan ko
idan har wayannan sharuɗan sun cika ko yawwa amma na gaya maka kake da wani bangare ɗaya ne ko bangare ɗaya sun tafi akan jan shafan jikin mace yana warware Allah Allahu a'lam عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند ميمونة يا زو وتران يزو كوانا أجدنا ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وتان النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها الله مدوكتين تكيه دليتا ya zo ya kwana a ɗakin na na maimuna ta matar annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya khalatahu ita kuma mansa ce ko kala ko kanwar mahaifiyarsa ko yayar mahaifiyarsa mun gane sura kaga zai iya kwana cikin ɗakin ta ba matsala ko yawwa kala sai yake cewa kuma yana ɗan ƙarami ne fattaja'atu fi ardil wisadati wattaja'a rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha azan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalinsa sun kwanta ita da ta zo su ta kwantar da ni a nan ga filo haka sai ta kwantar da ni ta can kaina yana kan bakin filon yawa ita kuma sai ta kwanta a can haka tsawon filon fadin filon haka so kwanta fita da mai gidanta annabi sallallahu alaihi wasallam fadama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta idan ta safar lailu annabi sallallahu alaihi wasallam bacci sai da dare rabi aw qablahu bi kalilin ko kuma kafin ya dan cika rabin bai dan cika ba da kadan kenan aw ba da hu bi kalilin ko kuma bayan rabin daren kadan a calculation din sa dai rabin dare ne ta yi ya dan gaza ko kuma ya dan haura istayqaza rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai farka a nasa baccin bajalasa yamsahu naw an wajhihi biyadihi ya dinga share fuskar sa haka saboda baccin ya dan murtsike da hannunsa ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل إمران sannan sai ya karanta ayoyi guda goma na ƙarshen surata ali imrana kaga kina ana son mutum ya tashi a bacci kenan ko cikin dare ya karanta ayoyi goma na ƙarshen surata ali imrana Allah rama daga wani ne aya daga na ta fara eh ina fi kalke samawati al-ardi wacce lafiya daga nan za ka shi ya kai aya goma? ya kai goma ko? to alhamdulillah ina fi kalke samawatul ardi waqti lafil layli wannan har la'atul ulil albabi ko alladhina yazkuruna allaha qiyama to sai ya karanta wannan daga gidan kaga yanzu daga ci abin da ya zama karin nauyi akan mu dole mutum ya haddace su saboda da ka tashi daga bacci ma kana haka ka kuma ka gama murmurewa a bacci ka ba ka gama karancewa ayoyi guda goma kaga ka tashi da albarka kenan sun makama ila shannin sannan sai zabura ya tafi zuwa ga wata salka mu'allaka wanda aka rataye da nasu sukan yi salka sai a zo a rataye ta haka a jiki amma ruwa ne a ciki sai suka ɗauko haka sai ka zo ka sha ko ka ɗauko ka yi abin nan sai tafi sai je ɗauko wannan fata wadda amina ya je alwala ba sa naudu a huye kyakkyawar alwala cikakkiyar alwala sun makama li salli sannan sai tashi zai yi sallah ke da wanda nuna cewa ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam sallah da daddare ko yau yana daga cikin ɗabi'a daga cikin ɗabi'unsa ya riga ya jibiltu a kai kuma Allah ya shaide shi akan wannan inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adana min thuluthay layli wa nisfahu wa thuluthahu sannan sai ce wada ya fita min alladhina ma aka Allah sama cikin su eh wasu jama'a daga cikin mutanen da suke tare da kai ko an ma muna tare da shi to da kake nan kaga akwai dan karin aiki akan mu kenan qala sai yake cewa fa qumtu ni ma sai na tashi fadatu mithla ma sana'a aw fa sana'atu mithla ma sana'a sai na aikata irin abin da ya aikata kenan ni ma na shafi fiskata na karanta ayoyi goma na karshe na je ne na dauki buta na yi alwala sun ma zahabtu fa kuntu ila janbi sai na je sai na tsaya a gefensa shi ni ma sai na kabbara sai na kabbara fawada a yadahu aliyumna ala ra'asi hannunsa na daman nan dama yace na zo na tsaya ta ina zana ta ina tsaya ila janbi a gefen sai faɗa ko sai ya sa hannunsa mai albarka a kaina wa akaza ko bi uzni ya kamo kunne na alyumna na dama haka ne yaftiluha haka ne wa aka zabi uzni alyumna ya kama kunne na dama yana murdata haka fasallar rakata ne sai sallar rakawai guda biyu ni ma sai ne sallar raka biyu tare da shi kenan ko sun marakata ne sannan raka biyu sun marakatai ne sannan wata raka biyu sun marakatai ne sannan ya wata raka biyu sun marakatai ne sannan wata raka biyu sun marakatai ne sannan wata raka biyu sun ma wata sannan sai wutar raka nawa kenan raka nawa sha biyu sha uku sha biyu sha uku wane da za mu dauka eh sha uku ko in har da wutiri sha uku har da wutiri kenan wannan ya nuna cewa yakan yi raka'a da suka wuce goma ko yauwa labarin wancan hadisi na na aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya sallah ko a ramadana ko a ba ramadana ba baya karawa akan raka'a goma kawatar waya daga anas sorry daga abdullahi dan abbasin cewa yayi guda goma sha biyu Allah wannan yana daga cikin abin da wasu malamai suke bar shi akan cewa mutum zai iya sallarsa iyaka kokarinsa cikin dare ba tare da an haddade ba wancan hadisi na na Aisha ya haddade ba za wuce goma ba amma wannan kamar ya bude kofa sannan kuma ziyaratan ala zalika sukan kara da hadisin da yake cewa salatul laili matana matana sallan dare raka bibbi bibbi bibbi za a yi ta kaga bai iyaka ba nan ma bai kawo ta hadidi ba wallahu ta'ala a'lam sun mata ja sannan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan sallah sai je dan kishin gida hatta atahu almu'azzin yana na a kishin gide har lokacin da mai kiran sallah ya zo yake a salatu khairu minan nawmi fa kama fa sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai sake tashi sai sake yin sallah rak'atayn kafifatayn rak'o'i guda biyu yan sako-sako haka sama-sama bai dogon karatu irin inda ya saba yi wato kenan a baya ba mun gane wannan wannan rakawai guda biyu kenan yi rakatan alfajiri suma kharaja fa salla as-subha sannan sai fita masallaci sannan sai aka je aka yi sallan safiya tare da shi wakar ta kaddama hadal hadis wani hadisi ya riga ya gabata a baya mun karanta shi sai dai matsalar shi ne wa fi kullum min kuma ma laysa fil akhar a cikin wancan hadisi da muka kanta a baya akwai wani abu wanda babu shi a wannan a cikin wannan akwai wani abin da babu shi a wancan akwai kowane ya dan ƙara ya dan ƙara karfafa wani kenan shi yasa aka sake kawo shi wato kenan a wannan to kaga wannan bai fitar da shi a fili cewa da ya kama kan nasa jawo da shi ya dawo da shi ta daya gefen ba yawwa wallahu ta'ala ala babu masir ra'asi kullihi babin da yake magana akan in an zo shafan kai in za a alwala kan ake shafa gaba daya wani wani su aka suke shafa da hannu dai ko wasu san haka shi kenan ai bukatar shafa haka ce ai ko yawwa wamsahu bi ru'usikum kai haka ka shafi kanka sun bi shalal idlaki sun bi lugga din kenan mazhaban malikiya suka ce sai an shafi wa masu jami'in ra'asi haka suke ta dole da daban su makokon ce mafi yawan littattafan su tumawa masu jami'in ra'asi shafan dukkan kai to ga babi guda imam bukari ya kulla a kan wato kenan shafan kai gaba ɗayansa an abdullahi bin zaidin radallahu anhu annahu qala lahu rajulun wani mutum ya ce mata a tasadiu an turiya ni kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tawadda za ka iya nuna min yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala a cikin wannan statement din kare akwai ishara cewa duk mutanen kirki masu kokarin addini kokari suke su ga yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake abu sunna sai su damuwansa tunda bai ga annabin ba ko la in gaba anna innahu ghayra ba'ibi fa maskanuhu bayna al-hasha wa tara'ibi a zuciya yake tunda ba mu ganshi ba muna tare da shi a cikin zuciya saboda kai za ka iya nuna min yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin alwala ma'ana na gani ma haka zan nayi kenan qala sai yace masa na'am yace kwarai kwarai ko da ba ka ce wa yasalul ulama ko yawa in baka sani ba sai ka tambayi malami to kaga yanzu ya tambayi wanda ya sani dan kai tsaye ce masa kwarai zan gaya maka fada abi ma in sai ya ce a jira ka ruwan alwala sai ya zo sai yi alwalar a gaban su daga cikin alwalar ta su ce fa a gabar ala ya daihi ya zuba ruwa a hannayensa ya wanke suma ga salaha ya wanke hannun nasa marakin su biyu suma ta madmada sannan ya kurkura baki wasu shakka ya shaka ruwa salasan sau uku uku su kuma suma ga sala wajen hau salasan ya wanke fiskansa sau uku sun magasala ya daihi marrataini ya wanke hannayensa so biyu so biyu duka kowane ilan mashukaini na kawo zuwa gwiwar hannu sun ma masaha ra'asahu biyu daihi sai ya shafi kansa kaga sai ce da hannayensa guda biyu kaga kenan tun daga nan ya fara nuna cewa kan gaba ɗayansa aka shafa kuma shine dama mahallin shahid ko fa aqbala bihima wa adbara akbala bihima shine haka adbara shine haka shi dawo da su raddu masahur ra'si kenan ko da masahur ra'si ko masau jami'in ra'sin jimalikiya wa raddu masahir ra'si juyuwa da shafan kai sannan shine akbala wa adbara ya fiskanto ya kuma juya dawo baya yawwa bada abi muqaddami ra'sihi ya fara ta goshinsa saboda karkace haka shine akbala haka kuma shine adbara tunda nan ne baya ko yawa to sai nuna maka akbalan ta gaba ake farawa in ka fara ta nan ne nan ne qubulu dan haka daga nan yayi akbala adbara kuma yayi haka ma'ana adba akbala bada'a bi muqabilir ra'si adbara bada'a bi mudbirir ra'si ko yawa sannan sai kai gaba ya kuma dawo baya bada abin kadar asi hatta zahaba ila hatta zahaba bihi ma ila qafahu da ya haka din nan da sai da tafi da su sai da suka zo kiyasa sai da suka zo wato kenan a kiyasa suma raddahuma ila al-makan alladhi bada aminhu sai ya dawo da hannayen nasa zuwa inda ya fara zuwa goshin sa kenan ko summa gasala rujulaihi sannan sai ya wanke wato kenan kafafunsa ya koya masa kenan kaga nan sai ya ce summa gasala bai ce summa masaha ba kun ga a wajen shafa zahirata sai da ya faɗa har da inda ya fara da yanda ya ji shi da kuma yanda ya dawo duka sai amina maganar shafa amma da ya zo kafa ce summa gasala sannan sai ya wanke don haka daga cikin al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo alwala kafarsa wanke ta yake yi ba shafan ta yake ba yawwa babu ismaili fadalar wudu'in nas babin da yake magana cewa za a iya aiwatar da wato kenan sauran ruwan da mutane suka yi alola suka rage za a iya amfani da shi na yi alola a cikin kasko ne kaga ina tsoma hannuna a cikin lafitarwa na rage za a yi amfani da shi shi ne malaman fikin malisha suka ce alma'ul musta'amal ruwan da aka yi amfani da shi za a yi amfani da shi kuma ko ba za a yi amfani da shi ba عن جحيفة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito mana daga garjin rana muna zanen rana tsaka sha biyu rana katakar inji ba haushe ko yawwa sai kawai gashi ya fito fauce biyu zo in sai aka kawo masa abun alwala fa tawadda sai alwala faja'alan nas sai mutane suka dinga ya kuzo na min fadal wudu'i suna ɗiban guntun ruwan da ya alwala shi kan ya alwala ya tafi ko yau a cikin kasko wani zai zo ya ɗaibi ruwan wani zai ɗaibi ruwan wani zai ɗaibi ruwan haka fa yamsahuna bihi sai wannan ɗiba sai haka ya shashafe jikinsa ya shashafe jikinsa me yake kenan tabarbaki ko yana neman albarka sai shafa jikinsa da shi fa sallan nabi sallallahu alaihi wasallam zuhra rak'atain annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka tada ikama aka yi sallah sallan azhar rak'o'i guda biyu isharatan cewa a ina ake kenan a hanyar tafiya shi yasa ma ya fito sha biyu rana ko yawwa wal asra rakatain sallar la'asar ma yayi ta raka'o'i biyu kenan kaman isharar ya nuna cewa azhar da la'asar ya hada su dan haka jam'in me kenan akai jam'u taqdim jam'u taqdim dama da zarar sha biyu rana ta gota an samu zilli zawal shikenan sai ayi shi sai ayi azhar sai ayi la'asar ayi azhar raka'a biyu ayi la'asar raka'a biyu shikenan sai a samu awful time da za a je ayi wasu abubuwa wa baina idaihi anazatan kuma gaba gare shi ya kafa sanda akwai sanda saboda me saboda sutura hala ko wata dabba ta zo ta wuce tunda a jeji ne ko wani mutum da bai san suna sallah ba ya zo ya wuce ko wani abu makabancin wannan ko kuma dabbobin su wanda suke tare da su abin hawan su raƙumin su dokin su ko jakin da suke ɗora kaya a kansa duk da zai iya yiwuwa ya abin nan mun yi bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutane sukan ɗabi falalan abin da ya rage ko ruwan alwalansa sukan yi tabarruki da shi ta jinin annabi sallallahu alaihi da ya kafo abdullahi bin zubair da aka bashi je ya zubar kawai sai ya shanye ya shanye kawai wai wasu suka ce ban karanta abin sosai ba ko a karatu ne ko ba karatu ba ne na ji malamai dai suna faɗa da ya haka zai zuba ƙasa sai ƙasar da kanta ta buɗe in ya zuba sai ta ta rufe ko sai ce oh kina so kenan ko tun na fiki so sai ya shanye ka je ka zubar yace na zubar a ina yace a ciki na annabi sallallahu alaihi wasallam ce zaka hadu da jarabawa mai tsanani a rayuwarka da aka hadu da jarabawa mai tsanani haka kuma ya faru haka ya faru da shi domin a kansa hajjaji bin yusuf a sakafi ya zo shi ya yaki makka kuma a jikin ɗakin ka'aba sai kashe shi aka dauki gangan jikinsa aka sare kan aka je aka rate ta a jikin manjalis sai da ta yi kwana uku tana reto gawar ma tukunan sannan da nana asma'u mahaifiyarsa kenan yar gidan sayyidina abubakar ta zo ta yi magana ta ce amma hazal amma ana li hazal faris an yunzal saboda shi hajjaj da ya haka yace wallahi sai an nemi alfarma da ya sauke shi yace shi kuma mutanen baka ko suka ce wallahi ba wanda zai nemi alfarmar ka a guri ribe a gurin yana zaune ya kwana daya ya kwana biyu kwana uku mahaifiyarsa ta ce a kawo shi ta gaishe ta zo ta gaishe shi ne ta ce amma ana da hazal faris an yunzal wannan gwarzo har yanzu lokacin da za a sauka da shi bai yi ba shikenan sai ta tafi abunta wasu suka zo ce hajjaji ya kamata a saukar da yace wallahi wallahi sai an nemi na rantsuwa na ce wallahi sai an nemi alfarma da zai zai ai nana asma'u ta yi magana saraka kanon kamar ta nemi alfarma da don haka ba sai kai kafara ba to da kira ga mutanen ba sun cije shi ma sai amfani da wannan tawilin sai aka ja ka sauke shi aka abin to saboda haka kai kuma suka ce to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu kuma wanda ake tabarruki da kayayyakinsa babu wanda zai bar ruwa diba a ita zama tabarruki ko da kiri gasa a tabarruki ko da ki gashin jikinsa ko wani abin din sa a tabarruki a ya tsaya da kan annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam an sa ibn yazid ko haka ne radiyallahu anhu qala zahabat bi khalati ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat mana khalati ko kanwar uwata ko yayar uwata shi ta ce kala ta je ta dauke ni tiryan tiryan sai ta kai ni gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya rasulullahi ya manzan Allah in dabnu ukti haka ne waqi'un fa masaha ra'asi ta ce masa ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dan kanwattawa ko wannan dan abin din da tawa waki'un bayi da lafiya yana fama wato kenan da rashin lafiya bayi da lafiya da haka su ce fama sa ra'asi sai annabi sallallahu alaihi sai ya shafi kaina sai wada'a li sai min addu'a bil barakati da albarka sun matawadda sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala fashirutu min wazo'ihi aka bani guntun ruwan da ya alwalan na karba na sha fakuntu kalfa zaharihi sai na tsaye a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam fa nazarta ila katimin nubuwa kawai da na duba gadon bayansa ko sai na ga wannan abin da ake cewa katimin nubuwa alamar annabci da yake gidan ɗinsa gadon bayan sannan bai daga tafe tsakanin kafaɗansa da wannan kafaɗar da wannan kafaɗan misir zirar hajjalaci wato kaman wato kenan kwan kurciya wani abu ne tsoro a gadon bayansa a nan kaman alamar kwan kurciya kuma yana daga cikin alamar cewa shine annabi na ƙarshen zamani mali shahada cikin wani hadisin shine me an ba shi ruwan alwala annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha sadan kuma ya raudana mana halaccin ɗan mutum ba shi lafiya a yi masa addu'a addu'a Allah madaukakin sarki yana abin da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gurin lafiya kan masa addu'a ya kan roka masa Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya babu wadu'in rajuli ma'amra'atihi wa fadalu wudu'il mar'ati to sarki malami an yi sabura sai sai ka wuce kunnan ka sosai babu da yake magana akan alwalar mutum tare da matarsa da falalan wa fadalu maza wudu'il mar'ati ko da falalar wato kenan abin alwalar mace hadisin da ya kawo a babin ya ce an ibn umara qala kana ar-rajulu wan nisa'u aw rijalu wan nisa kana ar-rijalu wan nisa'u yatawadda'una fi zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jami'an mata da maza a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance wato kenan suna alwala a lokaci daya a gude a cikin kwariya daya kasko daya kana diba tana diba kasko daya kana diba kana tana diba ko allama albani yace wa fi riwayatin ibn kuzaima min ina'in wahidin a cikin ƙwarya ɗaya kasko ɗaya kenan ko ko buta ɗaya ka juya ta juya ko kuma ka tsiba ta tsiba kulluhum ya taɓa minhu kowa ya zo yana ɗiba yana alwala ƙala yake cewa wa haza kana qabla nuzulil hijabi amma wannan ya faru kafin da aka saukar da kafin saukar da ayar hijabi tunda aka ce an kawo ayin hijabi shi kenan kenan ko yawwa wa amma ba da hu amma bayan saukan ayin hijabi fayaktasu bi zaujati wal maharimi kenan kaga dadin kaman public gurin alwala ake da shi kaman nan gurin nan din da muke alwalar nan sai mu je mu zauna namiji alwala ko mace ta yi alwala alkurin ba da aka saukar a hijabi sai zama kikina an keɓance sai dai in mutum zai alolan a gidansa shi da matarsa ko da yarsa ko da umansa wani har yanzu yana nan ba matsala a kai yau za su yi zama guri ɗaya da shi da umansa sai alola ba matsala da yarsa ba matsala da matarsa ba matsala da yarsa da kanwarsa duka wannan ba matsala duka maharramai ne wannan ba matsala amma sauran public a cakuda a wurin Allah shikin ai hijabi ta kawo karshen wannan ya dan an samu kakana? babin sabin nabi sallallahu alaihi wasallama wadu'ahu ala mugma alaihi babin da yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yi alwala sauran ruwan alwalan sai a zuba ma wanda ya suma saboda ya farfado hadisin ciki shine riwayan Jabir dan Abdullahi yake cewa ja'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya udini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo har gidana yana kawo min ziyara in an ce iyada to mara lafiya ne idan ba mara lafiya bane sai a ce ya zuru ni ya zo ya kawo min kamar Hausa ne ya zo min dubiya kenan eh yawa airil mazid kaga daga iyada ne kenan duk inda kalmar ta fito mafi yawan amfaninta a marar lafiya ake mai yawa za ta iya zuwa nadir ba a marar lafiya ba amma dai an da wasu circumstance ana amfani da ta a marar lafiya ne ya uduni ya zo ya kawo min ziyara wa ana maridun kaga ya fitar da shi fili alhali lokacin ina mara lafiya la a aqilu na suma ba da hankali ba ni fahimta me ake abin na fatawadda annabi sallallahu alaihi wasallam sai alwala wa sabba alayya min wudu'ihi sai sauran ruwan da ya alulan sai zo yayyafa min aka zuba mu a kaina faƙaltu sai na dawo cikin hayyaci na faƙultu sai na ce ya rasulallahi liman almiraf sai na ce ya manzan Allah salasala to gado kuma na wane ne wane ne zai ci gado na kenan go haka ne sai ce inna ma ya ruthini kalalatan ni fa ba da masu gado na sai dai kalala kalala ma mana kalala inimra'un halaka laisa lahu me waladun illa walahu uktun wala hanisu mataraka in lam yakul lahu waladun wa huwa yarisuha yawwa kaga kalala kenan shine mutumin da ya mutu bashi da ɗa na cikin sa bashi da bashi da uba bashi da uwa sai yan uwa shine kalala kunan ko ya ce to ni fa bayan da mai gado na face kalala yan uwana ne kawai masu gado yan uwana da su ci gado na ko jabir bin abdullahi ni ba shi ne wanda ya rashin lafiya a makana ne sarsai kan su ziyara ba ko wanda ya ce masa wala ya rasu ne illa binati ok ba shi bane wancan abin nan ne ko wancan sa'ad sa'ad bin abi wancan sa'ad ne eh haka ne to shi ma wannan na kes din sa daban to yace da eh yace ba ne mai gado sai kalala ma'ana sai yan uwa kawai to yana hada haka ba jima ba fa nazalat sai aya ta sauko ayatul fara'idi ayar da take maganan gado har ma da kalala din wato kenan sai ta sauka sai aka bayyana hukuncin gado gaba daya wato kenan a musulunci zuba masa ruwa da yi zai daukan fuska biyu fuska ta farko yana iya saboda neman albarkar guntun ruwan da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala da shi shine kuma zahiri fuska ta biyu kuma zai iya daukar rashin lafiya akwai rashin lafiyar da jikin mutum yakan zama temperature din ta zama so high naturally ba ma ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan kowa ma mai sanyi yana bukatan a zuba masa in an zuba masa kuma zai iya abin nan la'alla ne sallallahu alaihi karantar da mu wannan ne amma mu zahiri abin da muke kalla shine cewa da bai ɗebo ruwan haka kawai ya zuba masa ba sai da ya alwala ya rage sai mu ce wato kenan saboda falalar albarkar sauran ruwan alwalarsa ne yana iya yiwuwa kuma sai da ya alwalar wannan fahimtar ta zo masa ko wahayin ya zo masa sai ya amfani da wannan ruwan still kenan kaga la'alla saboda ya yi cooling down temperature din na abin na jikinsa shi ne ya sa ya yi wannan to kuma ya ne ya kama a zahiri likitoci sun nuna mace in temperature ta yi zafi ana iya cooling ɗinta da ruwa kuma mutum yana iya zawa normal sannan kuma kamar yadda babin ya nuna za a iya yin amfani da ruwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya abin nan a yi nemi tabarruki da shi wallahu ta'ala a'lam sai babu me باب الغسل ايه لوكاشي متجبا باب الغسل باب الغسل والوضوء في المكذب babin da yake magana akan hukuncin wanka ko alwala a cikin kula irin yar kula nan da muke amfani da ita muke abin mai kaman buta da ake sai da ruwa a kasuwan nan yar karamar abin nan kenan go Anas Anas radiyallahu anhuma qala hadarati salatu faqama man kana qariban min almasjid wa baqiya qaumun muna zanne a bakin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai lokacin sallah wa'anda suke kusa da masallaci sai kowa ya tashi sai ya shiga cikin gidansa don ya ɗebi ruwa ya yi alwalatun da lokacin sallaye wa baki ya kawo mutanen da ba su da gida kusa kuma sai suka sai suka wanzu a gudun su kuma wa wata annabi sallallahu alaihi wasallam bi maktabin aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam wata yar kula bi hijarati wanda aka yi ta da dusi fihi ma'un akwai ruwa a cikin ta fasagural mukdabu sai zama wannan kulan ta yi karanci an yabu so da fihi kafahu annabi sallallahu alaihi wasallam tsoma hannunsa a ciki ai kun san tana dan kankanin baki hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ba dai shiga ciki ba duk da haka dai sai dan sa hannun nasa a ciki hannun bai shige ba Allah ko yatsa zai iya wucewa ko ya dan taba ruwan cikin dan da hannun ya iya shiga gaba daya to shikenan sai zama sai dan wannan amma duk da haka fatawadda alqawm kulluhum sai aka kawo ce da ya dan taba ruwan nan ne sai aka za aka je ci kowa ya zai alwala wannan ya alwala ya tafi wannan ya alwala ya tafi sai da mutane suka alwala kulluhum gaba ɗayan su kila sai wanda ya saurari riwaya sai ya ce ma mai riwaya kam kuntum ku nawa ne a lokacin kuka yi wannan alwalan qala samanina wa ziyadatin yace 80 da yan kai mun kai mutum 80 da yan kai wannan ya alwala ya ba wannan wannan ya alwala ya ba wannan wannan ya alwala ya ba wannan kowa sai da ya alwala eh jaral ma'u min kafaihi yaqdi bi nabihi ko saboda haka wannan ma yana daga cikin abubuwan da suke nuna mu'ujizozi na annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi Musa radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam zahaba bi kadahin fi ilma haka ne oke da aka ko da da bi kadahin fihi ma'un annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kawo masa wani kabaki wannan kabakin a cikin sa akwai ruwa kadan baga salaydehi sai wanke hannayensa wa waje fihi ya wanke fuskansa a cikin wannan din ko wa majja fihi ya dan zubar da ruwan da ke bakinsa a cikin wannan abin din don haka sai ruwa ya taka ruwa ya taka ruwa ya taka ruwa ya taka ruwa ya taka ruwa mutane sai wani buga gaba daya sai ana ya alwala a ciki ko yawwa domin fihi-fihi nan da yake magana a cikin zai iya ya ɗebo ruwan ya Allah ya ɗebo ruwan wanke fuskan sai ya ɗebo ruwan ya kurkure bakin sai ya zubar duk dai daga cikin ruwan ya ɗebo wallahu a'lam yana iya yiwa kuma hannunsa ya tsoma a ciki ya wanke kurkure bakinsa a ciki wallahu ta'ala ala ayi halin dai shine sai ruwan ya zama ya albarka jama'a sun sha sun yi wanka sun yi komai da komai da shi da yawan ruwan duk da cewa ruwan dan kaɗan ne wani aisha ta kalat ana shi ce lamma faƙular nabi sallallahu alaihi wasallam shi da bihi waje uhu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya ya masa tsanani raɗaɗi ya masa tsanani a lokacin ista'adana azwajahu sai tara matan sai ce musu to kun ga halin da nake cikin rashin lafiya yau a kinkime ni akai wannan ɗakin gobe a kinkime ni akai wannan ɗakin ina shan wahala a wannan yanayin wahala nake sha ba na jin daɗi don haka ina neman izininku a yi murada fi baiti a yi rashin lafiya nan da banna a ɗaki ɗaya a ɗaki ɗaya a daina yawan yawo da ni yan hakan yana wahal da ni na roƙi alfarma a gurinku a wani ɗaki za a yi maka rashin lafiya jinyar ya ce a ɗaki na na aisha fa'azin na lahu sai suka yi masa izini ga wadda suka ce a wani ba matsala ba Allah ba ka lafiya Allah ba ka lafiya Allah ba ka lafiya fakharaja annabi sallallahu alaihi wasallam bainar rijlain to wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi an tetayo shi tsakanin mutane guda biyu irin yadda yan head group suke yi su wani ya kama hannunsa ta wani ya kama hannunsa nan an tetayo shi an tetayo shi ko ta kubtu rijalahu fil ardi ana tafiya da shi kasa kafofinsa suna dan shahatan kasa suna jan kasa bayna abbasin wa rajulin akar yana tsakiyar abbas da wani mutum daban mai ruwaya bai faɗi wannan ruwayan ba la'alla a ƙilu tun da su ne ‘yan uwansa na jini suna na kusa da shi fakanar aishatu radiyallahu anha to haddisa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana aisha Allah da ita take cewa mai ruwaya yake cewa ta kasance tana ba da hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba'ada ma zakala baita bayan ya shiga ɗakin ta washtadda waj'uhu rashin lafiya yayi masa tsanani hariku alayya sai yake cewa hariku alayya mimmi min saba'in kirabin ko a ɗebo wannan salka guda a ɗebo ruwa ita zuba mu a ɗebo ruwa ita zuba mu a ɗebo ruwa ita zuba mu ko da zai kai salka bakwai ne kamar yanzu mu ce bokiti bakwai ana ta zuba masa a jikinsa ko duk da haka lamta halal auke tuhunna haka ne ana ɗebowa ana zubawa ana ɗebowa ana zubawa abinda yake cikin nasu bai kare ba la'alli a hada ilan nasi in an zuba mu an zuba mu an zuba mu an zuba mu an zuba mu temperature jikina ta cooling down la'alla zan iya samun dama in tashi koda da taitaya ne in je gurin mutane a waje a masallaci fa ujlisa fi mukdabin sai aka dauke shi kenan sai aka zaunar da shi a cikin mikdab wato ke kaman shi kaman baho dan karami shi kuma shi kuma nahna na hafsatu ne ita ma matan annabi sallallahu alaihi wa sallama suma da fikna na subbu alaihi tilka muka dinga zuwa masa ruwa yana cikin wannan bafa muna zuwa masa ruwa muna ta hatta tafi ku yashiru ilaina har sai suka ganshi yana nuni zuwa gare su an kaccewan yayi haka ya isa haka ko an karfa altunna kun aikata abin da ya kamata a ci yayi fa kharaja ila nas shine sai aka kama shi aka ja shi aka teje shi aka kai shi mutane gurin mutane aka zaune da shi akan mimbari sannan sai adresin mutane sai adresin mutane duka wanda yana nuna mana cewa mai yin alwala da irin wannan ruwan ko kuma wanka ko aiwatar da ruwan da aka riga aka aiwatar da shi Allah ta'ala ala sannan hadisi na gaba an anasin annan nabiya sallallahu alaihi wasallam da habi ina'in min ma'in fa utiya bi qadahin fa utiya bi qadahin raharahin fihi shay'un min ma'in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a zo masa wato kenan da ruwa sai aka zo masa da wani kabaki raharahin wanda yake babba yanzu ba dan kankani ba akwai wani abu na ruwa a cikinsa fawada a sabi'ahu sai ya sanya yatsansa a ciki kala anas anas mai ruwa yake cewa faja altu an zura ilal ma'i na dinga kallon ruwa yamba min asabi yana bubbugowa daga yatsansa haka da ko faharrastu man tawadda da haka na kiyaye wato kenan mutane da suka yi alwala wato kenan na kiyaye su a yanda nake fahimta suka alwala minhu da gare shi ma baina saba'ina tsakanin mutum saba'in ila samanin zuwa mutum tamanin an samu matsalar ruwa ya ce aka kawo wannan abin da ɗan guntura ya sa hannunsa ruwan ya dinga babbuga ya dinga babbuga ya dinga babbuga ya dinga babbuga har ya kai wannan adadin da mutum saba'in zuwa tamanin suka yi alwala da shi ruwan da ya sa hannunsa an yi alwala da shi shine ma'ul musta'amal din da muke magana ko yawwa saboda haka wannan ma yana nuna cewa dan an tsoma hannu a cikin ruwa to wannan ba zai nuna cewa ruwan bai abin nan ba Allahumma illa idza kana fihi najasatun sai dai akwai najasa ta zahiri kuma zahar za ta yi tasiri a cikin ruwan ita ma in ba za ta yi tasiri a cikin ruwan ba ita ma ba za ta hana ba wallahu ta'ala a'lam باب الوضوء بال ما ايه لوكجي باب الوضوء بالمد babin da yake magana akan hukuncin yin alwala da kofi ɗaya na ruwa za a yi alwala da kofi ɗaya? kofi ɗaya tal na ruwa wa an hukala قال النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع النبي صلى الله عليه وسلم ان zai wanka kofi biyu kofi hudu na ruwa ila kam sa tamdadin wani lokaci kofi biyar in zai wanka na farilla maudayin ya zuba daya ya zuba biyu ya zuba uku ya zuba hudu shikenan wani lokaci kuma akwai bukata ya kan zuba har kofi biyar wa ya tawadda bi muddin bil muddi yakan yi alwala kuma da kofi daya normal kofi kofi daya in yazo ya ishe shi alwala wannan kuma yana nuna abinda malaman malikiya suke cewa qillatul ma'i ko bila haddin yawa karancin ruwa a gaban alwala ko wanka ba tare da wato kenan iyakan cewa ba za mu dakata nan to alhamdulillah mun gama